imani yana rinjaya akan abin da yake ainihin kafirci ne wada an ka'ara arrijali wa qaulahum ya ce ka bar ra'ayoyin ainihin arrijal mutane wa qaulahum da kuma ainihin maganganunsu fa qaulu rasulillahi azka magana manzo Allah ita ce take da tsarki wa ashrahu ita ce kuma take bayyana shari'a wato in aka ce manzo Allah ya faɗi magana in ma kana ganin magana wani tana da tsarki to ta annabi azka ce ta fi tsarki ina aka ce annabi ya faɗi magana in kana ganin ta wani ta fi sharhantuwa ta fi ƙarara to ta manzo Allah ita ce ashrahu ita ce tafi haske ita tafi sharhantuwa wala taku min qaumin talahau bi dinihim kar kuma ka zama daga cikin mutanen da suke wasa da addinin su fatata'ana fi ahli alhadisi wa taqdahu ka rinka sukar malaman hadisi kana kuma ainihin cin mutuncinsu kar ka zama daga cikin waɗannan mutanen waɗannan 'yan bidi'a kenan duk inda 'yan bidi'a suke a duniya ba sa son malaman hadisi daga cikin alamar ƙin wato daga cikin alamar bidi'a ita ce ƙiyayyar malaman hadisi domin malaman hadisi gaba ɗayansu aƙidarsu ɗaya malaman hadisi gaba ɗayan abin da ya aƙidantu cikin aƙida annabi sun yarda da shi to don haka duk 'yan bidi'an duniya sai suka yi tarayya a kan ƙinsu ko dai saboda duk aƙidojin da suka zo da su ba a yarda da su ba ko kuma nan sun ƙi yarda da aƙidar wannan don haka baya son su malamin hadisi ya yarda Allah a sama yake kuma yana sakowa ƙarshen dare to jahami bai yarda da wannan ba malamin hadisi bai yarda da khawarijanci ba don haka khawariji na ƙin malamin hadisi murji'i malamin hadisi bai yarda da aƙidar shi ba don haka ba murji'i na ƙyamar shi kadari malamin hadisi bai yarda da aƙida kadariyanci ba musun kaddara malamin hadisi kuma yana ainihin tabbatar da kaddara don haka gaba ɗaya sai aka yi taron dangi akan wanda yake da aƙida ta hadisi a ƙarƙashin wannan sai yake cewa karka zama daga cikin jama'ar da suke ƙin malaman hadisi sannan a wajen masailul fiqhiyya malaman hadisi gaba ɗaya ba sa ginin kansu akan wata mazhaba kwaya ɗaya suna barin kansu ne a duk inda hadisi ya kaɗa su bi to wane ya kayyade wa kanshi shi ba malike ne ko ba hanafe ne ko kuwa yana bin aƙidan mazhabi ne na a hanaf ko kuma na hanabila ko na shafi'iyya sai a wayi gari malamin hadisi ya faɗi magana ta saba mazhabin shi sai zama baya son shi da haka sai a zama a daidai lokaci guda an yi taron dangi tsakanin 'yan aƙidoji da 'yan mazhabi ba a ƙaunar malamin hadisi sannan sai hizbiyuna da harakiyuna hizbiyuna su kuma su ne masu ƙungiyoyi waɗanda kowa kuma ajanda ƙungiyar shi kawai yake karewa yayin da malamin hadisi shi kuma ajanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karewa to za a kai inda yake ajandar manzon Allah za ta yi karo da ajandar wata ƙungiya to a lokacin sai malamin hadisi ya kafe akan cewa a tsaya a na manzon Allah sai mai bin ƙungiya kuma sai ya ce a'a na ƙungiya za a bi to sai ya zama ɗan ƙungiya ma yana gaba da shi sai a sake dawowa dukkan wani wanda ta ɗauro a harkar shi ɗan kasuwa ne ma'aikacin gwamnati ne za a kai lokacin da malamin hadisi zai ce sayar da kaza babu kyau ko kuma yin ciniki kaza lokaci kaza ba daidai ba ne ko kuma nau'in albashi kaza da za ka karɓa ba daidai ba ne ko kuma aiki kaza da kake allah bai yarda da shi ba nan ma sai kulla gaba to don haka gabar da ƙiyayya sai ta zama tana da yawa ga malaman hadisi masu gabar da ƙiya suna da yawa shi yasa ya ce wala takum min qaumin kar ka zama da cikin jama'ar da talahau bi dinihim suka mai da addinin su ya zama al'amarin lahau wato son zuciya inda son zuciyarsu ya karkata nan ne addinin su ba wai abin da ya zo a sunna ba fatata'ana fi ahlil hadisi sai ka rinka sukar malaman hadisi wata kadahu kana cin mutuncinsu to kaka zama ga irin waɗannan mutane idza ma'taqatta dahara ya sahi hadhihi yace ya kai wannan ya sahi ai sahibu sahawatin ya kai wannan mai wayayyen kai idan har ka aƙidance wannan aƙida fa anta ala khairin to kana nan akan alkhairi tabitu wa tusbihu akan alherin zaka rinka kwana akan shi ainihin wato zaka rinka wayar gari wannan ita ce ainihin aƙidar al'imamu abubakar ibnu abi dawuda wadda ainihin aka fi sani da alha'iya to kamar yadda muka ce insha Allahu ta'ala wannan shine abin da za mu yi a yanzu amma za mu zo darussanmu na gaba da za su biyo baya za mu zo ainihin za a ci gaba da sharhohi da fassara da ƙarin bayanai dangane da waɗannan ainihin aƙidoji insha Allahu ta'ala akwai bayanin da za mu zo mu karanta insha Allahu daga almajiran shi da suka ruwaito wannan littafi za ku ji inda za su ce sai ya rubuta musu cewa wannan ita ce aƙidar shi kuma duk wani abu wanda ya saba wa wannan to ya barranta daga wannan abu kuma ko an danganta gare shi karya aka danganta kaga daga nan ne zaka gane ashe abubuwan da muka yi ishara ɗazu sun tabbata karya ne cewa baya ƙaunar sayyidina ali da makamantansu allah ya taimaka na'am waddinu afyahu addini na da faɗi wato ka a ce maka yadda da kaddara ma rukunin addini ne ka ce a to rukunin addini to ai mu cikin rukunin addini da muka sani guda biyar babu kaddara a'a addinu afyahu saboda ai akwai rukunan shi musuluncin akwai rukunan imani kaga dai karshe duk za su koma rukuni na me kenan rukunin addini ne to addini kuma za mu zo mu je yana da ainihin matakai guda uku matakin farko islamu islamu shine ke da rukunai biyar mataki na biyu shine imanu yana da rukuni shida to daga cikin waɗannan rukunai akwai imani da ƙaddara sannan mataki na uku shine ihsan shi kuma yana da rukuni ɗaya kenan sai zama addini yana da rukunai goma sha biyu addini yana da rukunai goma sha biyu in ka kai waɗannan rukunai shine ka gama haɗuwa a matsayin mai addini to amma matakin farko na addini shine islamu shi kuma yana da rukunai guda biyar to sai malam yake ce maka waddinu afyahu addinin yana da faɗi ba irin yadda kake tunanin al'amuran a tsuke ba na'am malam na'am na'am eh a na'am eh to wace hanya ne suka yada da awasa ta kawo irin wani zamani ba a'a ai galibi aƙidoji ne suke bayyana su da baki da suke bayyana waɗannan aƙidoji da baki sai malamai suka yi ta hikaitowa su ne musu raddi don haka aƙidojin nasu suna yaɗuwa ne da gwargwadon yadda suke tafiya da kuma gwargwadon yadda malamai suke musu raddi da haka suke yaɗuwa amma suna nan dai zankame sun fi yawa a ƙasar sham wato baƙaƙen jahilai ne sai suka tashi suna goyon bayan mu'awiya daga mas'ala ta siyasa sai suka koma sai suka mai da ita aƙida wato asalin shi an ci a da ba aƙida ba ne shi an ci a da siyasa ce ita ce wannan magoyin bayan siyasa aliyu ne wannan magoyin bayan siyasa mu'awiya ne amma aƙida ɗaya manhaji ɗaya mazhabi ɗaya masallaci ɗaya limamin arafa ƙwaya ɗaya komi ɗaya ana nan sai kuma abin sai aka koma da shi sai ya zama mai sai ya zama aƙida to sai ya zama a da wannan abin da suke tun yana na siyasa yanzu ya koma ya zama na aƙida komawa shi da ya zama na aƙida sai ya koma kuma irin wannan waɗannan suka ɗauka to zagin sayyidina ali addini ne waɗannan kuma suka ɗauka cewa zagin sahabbai addini ne kowanne kuma yana faɗin waɗannan maganganun yana ƙirƙirar ƙarere yana danganta zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai nawasu Allah ya kiyaye na'am na wa alaikum salam eh ma'ul hayati eh za mu zo duk mu tattauna waɗannan sharhin ku ku kwantar da hankalinku da fassara da sharhin na eh babin siffantawa ne wato babi na al'asma'u wa sifat babi na al'asma'u yana da kunci amma babi na siffantawa yana da faɗi kiran sunan Allah bai halatta ba sai da nassi amma siffanta Allah da wata siffa malamai suka ce wannan in dai siffar ba za ta kai ga na ƙasa ba to wannan ƙofa a buɗe take don haka wannan kawai shine abin da ya faru na'am kamar kuma wajen wannan baitin da a wajen wala tukfiran nan Mm.
shi ya tabbata a zatu wala aka aka ruwaito shi wala tukfiran nan ko ko wala tukfiran ne bi nuna tukiri sahifa to nan da yadda suka wasalce shi kenan sai dai ina so dama zan tattauna mana wannan qadiyar insha Allah ta'ala in mun je wannan wuri eh wala tukfiranna ahla salati ko wala tukfiran ahla salati za mu tattauna insha Allah ku yi haƙuri ai dai na ce ku yi haƙuri za a tattauna na'am san farko da kai magana game da farawa da bismillah eh
a waka ko mm, to game da kamar furbatul haja mm.
shin dole ne mutum zai rubutu sai ya fara da ita a sunna ko zai fara da bismillah kawai ita khutbatul haja a an a aikace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fara da ita sannan a sunnance ya sunnanta musu su fara da ita yanzu in aka ɗauko magana cewa dole ne to ai ita ma bismillah sai a ɗauko magana cewa dole ne domin shari'o'in da suka shar'anta a yi bismillah su suka shar'anta a yi khutbatul haja ɗin saboda haka gaskiyar lamari abin da kaɗai za a ce sunna ne tushra'u kamar yadda tushra'ul basmala tushra'u khutbatul haja kazalika a rubuce maki har a rubuce duk ɗaya ne zan zo muku da littafi a gobe insha Allahu ta'ala ko a darasinmu na gaba ko wani darasi wanda in mun zo magana dangane da khutbatul haja din nan ina so zan warware muku ainihin matsalar da shubohin da abu gudda ya tayar da su da kuma raddodin da ainihin malamai irin su Salim da makamantan suka yi mishi insha Allah na'am na'am abu ne mai faɗi to ma iya amfani da aiki daga aikin mu ciri sifa da bashi e in ta kama ba a babin siffanta babu laifi amma ba za a cire daga aikin shi a bashi suna ba ba zai yiwu ba eh wa alaikum salam wa rahmatullah dangane da aqidan ganin Allah gobe kiyama na'am shin zai yi kenan har da kafirai za su ga Allah kafirai ma za su ga Allah na'am annabi a dangane da ainihin cewa za a za a ga Allah din gobe kiyama su suna cewa kowane dan adam da zai ga Allah gobe kiyama zai gan shi ne da sifa ta daban mana yanda wance ya gan shi da wata sifan wance kuma zai ji ne da wata sifan daban ne gaskiya wannan magana to ya dai tabbata kafirai da munafukai da muminai duk za su ga Allah inna ma kafirai da za su ga Allah ba gani ne irin na rahama ba haka ma munafukai amma muminai za su ga Allah to ko ganin Allah muminai zai zama ne da gwargwadon ƙarfin imaninsu don haka za su gan shi a siffofi mabambanta tsakani da Allah wannan wani abu ne wanda ban sani ba hadisan kuma duk da za mu zo mu karanta za ku ga ba su bambance nau'iyyar ganin Allah tsakanin muminai ba hadisan sun nuna cewa muminai za su ga Allah amma ba su ainihin kawo wani tartibi game da ganin Allah ɗin ba amma da yake darasin namu insha Allahu ta'ala yana tahowa a hankali wato muna da damar mu je mu faɗaɗa bincike a cikin littafai waɗanda malamai suka zauna suka rubuta game da ainihin ru'yatullah kamar littafin da al'imamu dara kutun ya rubuta ya sanya mishi wannan sunan ru'yatullahi to za mu tattauna a kai insha Allah ta'ala in mun zo saboda na alaikum salam dangane da hudubatul haja din nan na
shin an samu wani lokaci annabi ya gabatar da waɗansu bayanai da sahabbai ba tare da hudubatul haja ba
wallahi ban san wani bayani da annabi ya gabatar ba tare da khutbatul haja ba inna ma dai abin da za ka ji dama in sun zo bayanin za su ce sai ya miƙe ya gode wa Allah ya yabi Allah malamai in suka zo sai su fassara da cewa wannan ita ce khutbatul haja domin irin yadda za mu zo ku ji yadda sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba da ƙarfi game da khutbatul haja abin ya wuce duk yadda mutane suka ɗauka cewa wani abu ne wanda muhammad nasiruddin al-albani ya ka a wannan zamani abu ne wanda sahabbai irin su jabir irin su abdullahi dan mas'udin suka ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ainihin wato koyar da su khutbatul haja kamar yadda yake koyar da su sura ta alkur'ani yana lakkana musu ita ku ce innal hamdalillah sannan yana umarninsu da su faɗi a cikin dukkanin haja shin mutumin da ya zauna zai ɗaura aure ko zai limancin juma'a ko arafa ko sallar idi ba haja ce ba ta jawabi da bayanance haka mutumin da ya zauna zai rubutu ai haja ce ta bayani ku yi haƙuri za mu tattauna insha Allahu ta'ala lokaci ya ƙure za mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk